نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا جامع المتون في التوحيد والعقيدة من أشكل لتافينا أكو شيني الأصول الثلاثة درسينا سبعين وما أشكل أصول الثلاثة درسينا بقي يومنا 20 شرق ربيع الأول هجرة 1447 19 ga watan 9 2025 muna na a shafi na 110 inda za mu yi bayani akan almartabatu thaniya ko al'imanu martaba ta biyu shine imani wannan kalma da daɗi take imani babban arziki imani shine wadata imani shine daraja imani shine kima imani shine arziki shine wadata shine farin ciki shine jin daɗi shine nutsuwa wanda ya samu imani ya samu arzikin duniya ya samu arzikin lahira wanda ya rasa imani ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira wanda ya samu imani akwai alkawari tsakaninsu da Allah alƙawura daban-daban daban har guda ashirin da ɗaya alƙawuran da Allah yau masu imani guda ashirin ne da ɗaya guda goma sha biyar tun a duniya mai imani zai ci moriyarsu guda shida kuma sai an tashi gaban Allah za a ci moriyarsu abu na farko cikin waɗannan alƙawura da Allah ya masu imani dan ka san kana da imani ka gama arziki shine rabauta al-falah me Allah yace qad aflahal mu'minun Allah yace tabbas tabbas dahib lalle domin qad harshen larabci takan zo da ma'anoni biyar takan zo littahqiq takan zo littaqrib takan zo littawaqqa taka zo litta kalil taka zo litta kasir to nan kad tana nufin tabbas dahir lalle aflahal mu'minun masu imani sun rabauta abu na biyu shine shari'a Allah ya alƙawarin shari'a ga masu imani yace wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lalle Allah ta'ala shine mai shiryar da masu imani zuwa tafarki madaidaici ashe sai kana da imani sannan Allah zai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici sannan abu na uku da Allah yau mune alƙawari shine izza walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin Allah ya ce buwaya ta Allah ce ta manzon Allah ce ta mu'minai ce sannan abu na hudu an-nasr Allah ya masu alƙawari imanin zai ba su nasara ya musu alƙawarin zai ba su nasara yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne a kanmu mu taimaki masu imani abu na biyar alkhilafa Allah ya alkawari in dai kana da imani duk inda aka taru kai ne a gaba ko taro aka ko kana baya suka za su ce da Allah wancan zo zo da Allah shigo shigo gaba imani baya boye mai shi ba kuma ya kaskanta mai shi Allah ya ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim Allah ya alƙawari ga masu imani sai ya shugabantar da su a ban ƙasa. Sannan abu na shida addifa. Allah yawa masu imani alƙawarin zai ba su kariya. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Allah yana ba da kariya da tsari ga masu imani. Abu na bakwai al'amnu akwai nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah ta'ala ce allazina amanu wa tudma innu qulubuhum bi dhikrillah ala ذكر الامن يعني بادمانينا با الامن شينه والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم الامن وهم مهتدون Allah ya musu alƙawarin samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwarsu sannan abu na takwas shine annajat masu imani Allah alƙawarin zai tseratar da su Allah ta'ala ce suma nunajji rusulana wallazina amanu kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin haƙƙi ne akan mu tseratar da masu imani abu na tara rahama Allah alƙawarin samun rahama ga masu imani yace me wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kai ne ga masu imani sannan samun alhayatu tayyiba samun rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi a cikin imani man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah shi waɗanda suka yi imani wanda diye aiki na gari ko namiji ko mace yana da imani to zan raya shi kyakkyawar rayuwa sannan abu na goma sha ɗaya samun albarka dinda masu imani suke Allah ya saukar da albarka walau anna ahlul qura amanu wattaqau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai da za a samu mutanen alƙarya ko wata ƙasa ko wani gari ko wani local government ko wani guri su tsaya kan imani da abin da Allah yake Allah yake ba za su yi talauci ba ba za su samu wato karya arziki ba ba za su samu ci ba a rayuwarsu ba sannan na goma sha biyu shine ma'iya khassa Allah yana tare da masu imani yace me wa annan laha lama'al mu'mini lama'a lama'al mu'mini yana tare haka Allah ya ce yana tare da kayawa karamin daraja bace sannan Allah ta'ala abu na goma sha uku ba zai ba kafirai nasara akan muminai ba walan yaj'al Allah lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai taɓa ba wa kafirai sabil tafarki da za su kawar da mumine ba sannan shi na goma sha hudu shi na ɗumanina shi na yace Allah zina amanu wa ta ɗuma innu ƙulubu bi zikirillah ala bi zikirillah ta ɗuma innu ƙulubu sannan na goma sha biyar wulaya soyayya Allah duk mai imani to yana cikin waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allahu waliyul ladzina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات تسي على هنا كما أبو شدة wannan duk goma sha biyar a duniya ne na farko dukhulul janna ana ma masu an kawo hujja ba nan je lahira masu imani za su shiga aljanna aljanna ta masu imani ce sannan biyu al khulud fiha shigar ba fita ka san duk daɗin daɗi in zai ƙare matsala ne duk wahalar wahala in za ta ƙare akwai daɗi ƙarewar wahala akwai daɗi amma ƙarewar daɗi kuma akwai wahala domin in daɗi ya ƙare wahala ta za ta biyo baya in ko wahala ta ƙare daɗi ne zai biyo baya to shi yasa daga cikin daɗin aljanna kai ba za ka ƙare ba ita ba za ta ƙare ba da kuma daga rashin jin daɗin abin duniya sai ɗaya ya ƙare ko bin ya ƙare yanzu misali Allah zai iya baka kuɗi sai kuɗin su ƙare kai kana nan ko kai ka mutu ka bar kuɗin ɗayan ku dai ba zai dawama ba ba za ku dama ko biyan ba da kai da arzikin naka sai ku ƙare da kai da kuɗin naka sai ku ƙare ko kuɗin ya ƙare baka ko kai ka ƙare ka bar kuɗin haka mulki Allah ya ɗora ka akan mulki kana kan mulki ma sai kira ka lahira ba sai kaga ba sai tenuwa ka ta kare ba a gurin Allah tenuwa ka ta kare amma anan a rubuce sai ran 29 ga watan ne amma Allah sai ya ce taho kakka kai wannan lokaci sai ga mutum ko gwamna yake ko shugaban kasa ko ma wace kujera ce sai ga ya aje ya tafi saboda me a komai yayi kira to shine abu na biyu abu na uku ru'yatullah ganin Allah lillazina hasanul husna wa ziyada ganin Allah ya fi aljanna dadi duk wanda ya ga Allah to gaba ɗaya rayuwarsa kuma ta koma mai daɗi saboda yanzu ba za ka ga Allah ba saboda za ka mutu amma wanda ya shiga aljanna tunda ba zai mutu ba to shi zai ga Allah ka ga Allah ka gama arziki ya karama kalla sannan alƙurbu minhu inda maliki inda me inda maliki muqtadir fi jannatin wa nahar fi maka'ad sidiqin inda indiya inda malikin muqtadi kana nan gurin Allah to Allah yace kana gurin sa ai wannan ba karamin daraja ba ce sannan sama'u kalami abu na biyar a cikin abu abu na lahira shine jin maganar Allah jin maganar Allah haka anan Musa a duniya ai babban daraja da Allah ba shine wa kallama Allah Musa takalima wa kallamahu rabbuhu don an je lahira yan aljanna za su yi magana da Allah sannan ridwanuhu Allah ce na yadda da ku ba zan fushi da ku ba ba wani abu da za ku yi min da kuma zai yi fushi da ku to wannan abin in ya haɗu guda shidan nan shiga aljanna dawwama a ciki ganin Allah kusanci da Allah jin maganar Allah samun yarda Allah in ka hada da waɗancan guda goma sha biyu da an samu nawa ashirin da ɗaya to su ne abin da malamai suka binciko a cikin alkur'ani mai girma suka ga alƙawuran da Allah ya masu imani ashe wanda ya samu imani ya gama arziki shi yasa komai annabi zai saka sace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to masail din imanin kuma su kuma guda goma sha biyu ne masail na imani na farko ka san me ma'anar imani a harshen larabci yana nufin dumani na yana nufin istiqra nutsuwa da kwanciyar hankali shine ma'anar imani nutsuwa da kwanciyar hankali a fassarar malamai kuma shine tasdiqul akhbar wa rida bil ahkam wa rida bil qadar wal iz'an li ahkamillah wato imani a fassarar malamai yana da sauki abu biyu ne duk wani labari da Allah ya bayar kawai kace kawai ka yarda duk wani hukunci da Allah ya kace adalci ne sawa'un hukunci ne na kaddara ko hukunci ne na shari'a hukuncin kaddara a haife ku ciki daya ɗaya ya arziki kai baka yi arziki ba kanin kai arziki kai baka yi ba ai kaga kaddara kenan inda fara fitowa ne arziki ya kamata a ce wane yayi ko to amma in kuma da ciki ɗaya ne ya kamata kai inda uba ɗaya ne ya kamata kai inda uwa ɗaya ne ya kamata kai inda gida ɗaya ne ya kamata kai inda ruwa ɗaya aka sha ya kamata inda kabila ɗaya ne ya kamata kai amma Allah sai fito da wa da kani ko ya fito da Hassan da Husaini sai ba ɗaya kuɗi ya ba ɗaya ba kuɗi ko ya ba ɗaya ilimi ya ba ɗaya ba kuɗi kai ina san dausa yanzu daga kuna ko sa wuce kuɗi ga waɗanda lokacin ku so da haka Allah sai halice ku kubi amma sai ya bambanta ko halinku ko ɗabi'a ko yanayinku ko kaza saboda wannan shine al-ahkam al-kauniyya al-qadariyya Allah ya kaddara abu kuma kawai ka karɓi kaddarar al'ahkamun shari'iyya Allah ya hukunce hukunce kuma ka yarda da hukunci eh abinda Allah ya ce a yi na sallah daidai ne zakka daidai ce haji daidai ne azumi daidai ne hukunce hukuncen kotu da musulunci ya saukar su ne daidai da an yi su da an tsara abu biyar da ana yanke kan masu zagin Allah da manzansa hmm? masu tada fitina da suna addini masu kakkashe mutane da suna addini don a tsara mutuncin addinin ana ana ana yi musu hukuncin da shari'a ta ce da za addini zai zauna lafiya da ana yanke hukuncin yan fashi da makami guda hudun nan da Allah ya faɗa alqur'ani da ba wanda zai sha'awar yin fashi da makami inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw tuqata aydiyahum fil aw yunfaw min al ard wallahi da an tabbaka wannan hukuncin da rayukan mutane da dukiyarsu ta zauna lafiya barawo in yayi sata aka kama shi aka yi nisabi a yanke masa hannu ba wanda zai ƙara ɗaukan kuɗin wani to da zaka ga abokinka da dungulmi ka je zance a ce me barawon nan ne kowa zai dole zai je kama noma ya kama kiwo amma wani ya sha wahala ya tara wani ya sha ya sha wahala ya kwashe Allah bai yadda wani ya shiga rana ya sha wahala ya tara kuɗi kai kana inuwa ka kwashe masa ba sai ya ce a yanke ma hannu to da an yi wannan me za a tsare dukiya ce fa don a tsare dukiyar jama'a ne da ana bulale mazinata masu aure masu zina ana jefe su ba za a samu zina ba samari ba za su yi ba don za ka sha bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya ko kai ɗan waye in kuma kana da aure a je a jefe ka an kama ka da shedu ko ka zo ka yi tirafi da kanka da ana yin hukuncin bulala tamanin ga masu shan maye da tsananta hukunci ga masu sai da ƙwaya da ba za a yi ba da duk wanda ya shiga social media yau wani kage ya masa sharri za a zo gaban jama'a ya masa bulala 80 wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum na jalda duk wanda ya shiga social media ko jarida ko kafafen yada labarai ko cikin taro ko gaban jama'a ya kalli wani ya dinguma masa kage da sharri Allah ya ce ya kawo shaidu hudu in ya rasa Allah ya ce ku masa bulala 80 bayan ku masa bulala 80 kada ku ƙara karɓar shaidarsa kuma fasiki ne Allah ya masa hukunci uku ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba a buga a jarida cewa wani ya zama fasiki ko ɗaurin aure ya je ba za a karɓi shaidarsa ba a kasuwanci ba za duk wani abu da ake ba da shaida ba zai shiga ciki ba ilal na tabu sai ya tuba tuban sai ya bayyana shi a fili shine ya je janye ya nema afuwa yanzu dan Allah dan a tsarar addini aka ce a hukuncin ridda dan a tsarar rai aka ce annafsu bin nafs to dan a tsare dukiya aka ce as-sariqu was-sariqatu dan a tsare mutunci aka ce az-zaniyatu waz-zani ko dan a tsare hankali aka ce me dan a tsare hankali innamal khamru wal masir wal ansab rijzun min amali shaitan dan a tsare mutunci aka ce wallazina yarmuna al-musanatu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajiduhum 80 jalda to da addinin ka da ranka da dukiyarka da hankalinka da mutuncinka ai su ne rayuwar rayuwar da ba addini ba rai ba dukiya ba hankali ba mutunci ina take sahi hukunce hukuncen nan ba wanda ba za su yi Allah komai ba in ba a yi su ba za a cutar da Allah ba in an yi su ba za a amfani Allah ba amma Allah yana so mutane su tafi noma su je su noma su je su kiwo su je su sana'a su je su dako su je su yau itace don mutum yana ganin dukiyarka ba zai ɗauka ba ya san zai asara hannunsa mutum ba zai kashe wani ba ya san shi ma za a kashe shi ko mutum ba zai je zina ba ƙara ya je ya aure ko kuturwa ce ya aura ko gurguwa ce ya je ya aura da ya je ya aure da ya je ya zina ya san in yana da aure za a kashe shi in bai da aure za a yi masa bulala ɗari kuma a ɗaure shi shekara ɗaya wallahi za ka an zauna lafiya amma da aka ƙi na Allah ya aka waye gari waɗannan abin guda biyar da na gaya muku duk sun taɓarɓare addini kowa ya abin da ya ga dama na'am rayuka kowa ya kashe wanda ya ga dama mutunci kowa ya ci mutuncin wanda ya ga dama dukiya kowa ya ci dukiya wanda ya ga dama hankali kwa dama ƙwaya tana nan kullum fito da ita kake kala kala dama da arms da drugs ai a haɗe suke da ƙwaya da makamai ai abokan juna ne sai an sha ƙwaya ke sare-sare shine to shine sai kuma shu'abul iman imani yana da rassa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba akwai darajatun akwai arkanun akwai alamatu akwai khisalul iman wanda suka hada da la ilaha illallah a matsayin qawlu la ilaha illallah imadatul azan tariq wal haya'u shu'batun min al iman kana al iman qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani akwai ayyukan zuci da suke shiga imani akwai ayyukan baki da suke shiga imani akwai ayyukan gabai da suke shiga imani misalin na baki faɗan la ilaha illallah misalin na zuci kunya misalin na aiki ɗauke abin da zai ci jama'a da kan hanya sannan akwai fadlul iman shine muka faɗa shiga aljanna da ganin Allah da jin maganarsa da kusanci da shi da samun yardarsa cikar imani kuma imani yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa yazidu bil amali salihah wa yanqusu bin qusaniha sannan akwai kamalul iman da imani ne da ilimi da aiki da halaye akwai karfin imani akwai raunin imani akwai abubuwan da zaka imanin ka ya karfi akwai abubuwan da zaka kuma imanin ka ya rauni in mutum yana bin Allah yana karfafa imaninsa in yana saban Allah yana raunata imaninsa akwai karuwar imani da abubuwan da suke kara shi akwai halawatul iman salatu man kunna fi wajada bihinna halawatul iman akwai abu uku da in kai su zaka samu zakin imani ka so Allah da manzansa ka so dan uwanka musulmi ba dan koyo ba sai dan Allah ka kyamaci komawa kafirci akwai kuma da'amal iman zaqa ta'amal iman maradiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi nabiyya ya dandana zakin imani wanda iya da Allah iya da manzon Allah iya da musulunci akwai haƙiƙatul iman shine ka san duk abin da ya same ka duk abin da ya same ka daga Allah ne ko mai kyau ko mara kyau idan ya maka daɗi kai godiya in bai maka daɗi ba kai haƙuri in ka riƙe wannan wallahi ka samu imani shine ajaban li amril mu'min in asabaru sarra shakar wani kan sabar asabar wa shukur har littafi ya kai akan baina shakir wa sabir المرتبة الثانية الإيمان مرتبة تبي شيني إيماني وهو بضع وسبعون شعبة شي إيماني yana da rassa guda saba'in da bakwai a wata ruwayan sittin da bakwai sittin da bakwai ta zo a ruwayan bukhari saba'in da bakwai ta zo a ruwayan bukhari da musulun fa'alaha mafi ɗaukaka daga ciki ƙaulu la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka fahimci la ilaha illallah kai aiki da la ilaha illallah ka aikata la ilaha illallah ka ƙudire la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq mafi kankanta daga cikin ayyukan imani wanda za ka ya nuna kana da imani komai kankantansa shi ne ka ga abin da zai cuci mutum ka ɗauki akan hanya ashe wanda zai ga ko wanda zai bar ko wanda zai ajiye abin da cuci jama'a ya nuna bai da imani ko ɗan kaɗan don wanda ya zo ya aje kwalba ya san wani zai taka ko ya aje wani ƙarfe ya san wani zai tuntuɓe da shi ai duk mai imani ma za ka ga in ya ga abin da cuci jama'a za ka ya ce kai ku ɗauke wancan kan wani ya ci karo da shi alama ce ta imani zuciya ce kai dauke wayan nan kai dauke kwalbaccen kan wani ya taka ko ba ku ji ya mu suna faɗa dauke wancan kan wani ya ji rauni ba fa shi zai ji rauni ba ba kai ba amma yana tunanin kada wani ya zo bai gani ba ya faɗa ko kaji ana cewa a fito a aikin gayya a cikin ramin can kada mutane su faɗa ciki wata za gan abu ya fashe sai a sa ya taya a sa dan jan abu a gurin saboda kada wani ya taho bai sani ba ya zo ya faɗa duk wannan alama ce ta imani aikin gayya da ake da alama ce ta imani a fito a share kwata don ruwa ya samu ya wuce a ɗebe ƙazanta a unguwa a za'anin tsarik a kwashe bola a kwashe shara a gyara kwatami a yi lambatu a yi gyaran gada a gyaran hanyoyi a gyara abin ramuka a ciccike ramuka duk wannan dama gwamnati ta san mahimmancin wannan ma yana cin imani dama duk unguwa na sai sun mana kwalta har cikin ɗakunan mu so da a samu da akwai wuraren da in ka je ka ga irin yadda aka gyara gurin wala ka ga riga kama an kasa sai kai sati baka cire ta ba sai dan ka gaji da ita saboda ba kurar da za ta yi kura irin wannan duk musulunci ashe kaga ya kira ai waɗannan shine malam yace mana waɗannan uku wal haya'u kunya shu'batun min al iman to ita kunya dama siffa ce ta mutum biyu mata su ji kunya maza su ji kunya to yanzu sai aka waye gari rashin kunya ya faɗo cikin mata kuma ya faɗo cikin maza alamar kunya ga mata da za ka ga mace ba ta da surutu ba ta son cika kuɗa da maza ko hanyar da maza suke bi mata ba sa sani Allah ya ce wannan hanya akwai jama'a da yawa yanzu ku ake wace ce mai jama'a in aka yi rasuwa mace ba za ta zo ta wuce ta gurin ba ana zaman makoki sai dai su zo bayan magariba ko bayan isha akwai lokacin da ga mata suna fita unguwa ne bayan asuba dan duhu duhu bayan magariba duhu duhu to da ka sadu da wani amma yanzu wallahi wata mata ta taho ka taho in ba kai ka kauce wallahi sai ku da kika faɗa ne ba abin da ya shafe ta a gura gani kai ku ka faɗa da ka faɗa ne da mata ba sa son a kalle su amma sai sun yi abin ma da za a kalle su to rashin kunyan mace ta bayyana tsiraicinta a gaban jama'a da ba su halatta ba ta bayyana muryarta a rangwada a gaban jama'a da bai halatta ba ta bayyana abin nan ƙanshin turarenta ta bayyana wato ta bayyana ta rangwada muryarta a gaban da ba su halatta ba ta fito da tsiraicinta ta fito da kwalliyarta ta fito da ƙanshin turarenta ta kuma yi gogayya da kafaɗa da kafaɗa da namiji ta kuma keɓanta a wani guri daga ita sai namiji sannan ta bawa namiji hannu su gaisa waɗannan abubuwan guda bakwai su suke nuna cikakkiyar fitsara ga mace to kai kuma babban fitsara ka kallo wa kullil mu'minina yaquddu min absarihim duk wannan kuɗin da mata suke kashewa fa su sai jan baki su sai jagira su sai ja ido su sai hoda su kunshi su kaza da za mu sun kuyi da kanmu duk ba za su yi ba kuma babban abin da za ka kawo mace na wulakanci ka ki kallanta ce me me ne ka na gaba ka kallo na lafiya ya ce wani sun kuyi da kai yake munafiki wai kunya ce munafiki kai kada wani sun sun kuyi da kai sai ka ce munafiki kuma ta aka ka sun kuyi da kai din Allah dago kanka kana wani sun kuyi da kai a gani yi sa mu kuma Allah ya jarabce mu mu jarabawa mu kallo su kuma jarabawa su bayyana abin da za a kalla inda Allah ya jarabce su su ba za su iya fitowa ba sai sun bayyana abin da za a kalla mu kuma Allah ya jarabce mu za mu iya ɗauki kanmu idan mu daga kallon ba muna bakin za ka gan shi yana wuridi astaghfirullah astaghfirullah wani ya taɓa ce wani ya ce kai ce kai ya na ganka akan hanya kana kallon matan mutane sai ce an ce ai daya yace to ɗayan mai dogo wa yake kai ɗayan kuma za ka ɗayan sai kai mai dogon zango to wannan kunya ɗin wallahi sai an gyara ta sai mun koya wa ‘yan matanmu da ‘ya'yanmu jin kunya mu koya wa samarinmu jin kunya in kunya ta tafi fa al'um izalam tastahi fasna ma shi'ita zalam takhsha aqibatan layali wa lam tastahi fasna ma tashaa ya'ishu al-mar'u mastahaya bi khairin wa yabqa al-'ud ma baqiya al-liha fala wallahi ma fil aish khairun wa la dunya idza zahaba al-haya wanda yace wallahi rayuwa ba za ta dadi ba ranar da aka wayi gari rashin kunya to ai kunya ce ke sa hatta mai laifin da kaga ya shiga daki ya kulle alama ce ta har yanzu da kunya mutum zai zina amma ba zai a gaban jama'a ba sai ya shiga ɗaki ya saki labule ya kulle ya kukkulle ya kace fitila ya lalle ya ga babu kowa ashe kowanda baya son ya ganshi akwai kunya ko akwai kunya ba ta da ƙarfi ne kunya jama'a ke ji ba jin kunyar Allah to za a kai lokacin da kuma za a dinga ya kan titi kaga an cire dama ba a ji tsoron Allah ba tsoron Allah shi ke ana ayi laifi a ɓoye tsoron jama'a shi ke sa a fili don aka wayi gari ba a tsoron Allah ba a tsoron mutane to kaga na ɓoyen da ake yi ake sa ko mu ɗan hizba me aka rubuta a cikin tsarin hizba aka ce kan mu bincika abin da ya ɓuya ba za a zo ana aikin hizba a ce muna jin ɗakin nan ana wata tsiya amma sai aka ce ai an ga namiji ya shiga mace ta bi shi ko ba mata ba ne to kaga an samu me an samu tuhuma amma haka kawai kawai mutum ya ce ina zargin ba wannan amma sai mutum ya fito fili yake yi a gaban jama'a shine ma zahara al'amur bi ma'ruf idza zahara tarkuhu wana idza zahara fi'luhu na boyan kai da Allah na filin kuma kai da hukuma kama quwwatul iman da quwwatul sultan quwwatul imani shike hana ka in kana daki a boye ba za ka yi sako ba wato sultan shike hana ka kai a fili to shi matsalar na yi a fili shine wani ma zai gani ana yi ya koya in laifi ya koya yana cutar mai yin ne kawai in ya bayyana kuma zai cutar da al'umma baki daya ina za ka ga har ƙasashen da ba su da musulunci ba su da imani akwai abin da za ka yi sun ce anda 18 kai ya kalla anda 18 kai ya shigo anda 18 kai ya zo ka a nuna anda 18 ka ai kaza ana sa dokoki cewa diyaran da bai kai shekara 18 ba bai kamata ya ga wannan abun ba bai ko ya ji wannan abun ko ya shiga wannan gurin da ka zo an tambaye ka shekarun ka wace ya ce fita ka koma gida kai har yanzu yaro ne kai abin da bai kamata ka ji ko ka gani ba wa arkanuhu sittatun rukunan imani shida ne an tumina billahi ka yadda da Allah yadda da Allah takan zo ta bangare hudu an tumina bi wujudihi ka imani akwai Allah ma an tumina bi rububiyyatihi ka yadda shine rabbu waye rabbu al-khaliqul malikul mudabbir ka yadda shine ilahu waye ilahu allazi yastahiqul ibadata sannan ka yadda bi asma'ihi wa sifatihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sannan na biyu wa mala'ikaci da imani da mala'iku imani da mala'iku abu hudu ne ka yadda akwai su ka yadda Allah ya halicce su daga haske kuma ka yadda ba sa sabawa Allah idan ya sa su in ya hana su suna hannuwa in kuma ya sa su suna yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan duka mala'iku haka suke sannan ka yadda da sunayen waɗanda Allah ya ware ya kira su ya raba musu aiki kamar kuwa kenan kamar jibrilu da yake kawo wahayi in kuma za a daki alƙarya a ruguza ta shi yake zuwa ya ruguza ta kamar maliku mai tsaron wuta kamar israfilu mai busa ƙaho kamar mika'ilu da kula da ruwa da arziki da sauransu kamar malakul mauti wasu kan ce azra'ilu amma bai zo alqur'ani ko hadisi ba shi yasa malamai suka fi san a kira shi da sunan da qur'ani ya kira shi da shi qul yatawaffakum malakul maut allazi wakila bikum hatta idza ja'akum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun to waɗannan haka malakul maut sannan akwai munkar da nakir masu tambaya a kabari man nabiyuka amman rabbuka man nabiyuka ma dinuka da kuma raqibun wa'ti masu tsayawa kiramun katibina ya'lamuna ma taf'alun waɗanda suke maka rubutu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun raqibun atidun ba raqibun wa atidun ba raqibun atidun raqibun atidun na dama sunansa raqibun atidun na hagu sunansa raqibun atidun wasu kan ce raqibu da atidu ina dadin take raqibun atidu sifa da mausuf ne in ka ce raqibun atidu ya zama biyu kenan in ka ce raqibun atidun ya zama daya amma ka ce ga mutum dogo dogon mutum ne in ka ce ga mutum da dogo ya zama dogon daban amma in ka ce ga mutum dogo ya zama dogon sifan mutumin ce to atidun din sifa ce ta raqibun din to shi in ka ce raqibun wa atidun sun zama biyu kenan akwai mai tsaron aljanna wasu sun ce sunansa ridwan yanzu ban ga hadisin ba ko ka gan shi wanda ya gan shi ne yanzu ana ta cewa amma yanzu ban ga sahihin hadisi da yace mai tsara aljanna sunan sa Ridwan wanda ya gani sai ya kawo mana sati mai zuwa amma mun mun haddace haka muke ta cewa mu ma ko eh to amma muhimmi je akwai masu tsaron aljanna suna da yawa amma shugaban su shine Ridwan din wannan shine imani da mala'iku wa kutubihi da imani da tafan Allah tafan Allah wanda muka sani dai bai fi guda biyar ba mun san at-taura da aka sauka wa annabi annabi aka sauka wa at-taura annabi Musa mun san injila da aka sauka wa annabi Isa da kuma zabur da aka sauka wa annabi Dawud da qur'ani da aka sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kan kara da suhufi Ibrahim wa Musa takaddun da aka ba Ibrahim da Musa to idan a taura ce wancan kaga na Musa ya zama a taura kenan to na Ibrahim din ya zama wasu takaddu ne ko wasu dokoki ne aka bashi rubutattu kaga ya zama biyar kenan sauran kuma duk a dunkula Allah ya faɗe su bai faɗi kowane annabi ga littafin sa ga abin da yake cikin littafin ba amma dai ya gaya mana sakon da kowane littafi yake dauke da shi ya ce laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ni'budu Allah wa jitanibu tawu kowane littafi ya zo da abotawa Allah a nisanci shirka haka kenan a kowane littafi akwai tauhidi shine mafi girman ibada a kowane littafi akwai korar shirka a matsayin mafi girman laifi amma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ashe tauhidi kowane littafi akwai tauhidi a cikin sa koda ba mu san littafin da annabin da aka saukawa ba wa rusulihi da manzanni manzanni Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzannin Allah suna da yawa akwai wani hadisi na Abu Zar na gadi Albani ya inganta shi ya tambayi Annabi alayhi salatu wassalam nawa ne annabawa yace 100 da 20 da 40 manzanni daga cikin su yace 313 wata riwaya da 15 wannan hadisi ya inganta kaga mun gano adadin yawan annaba kenan 100 da 20 da 40 da kuma manzanni 300 da 15 ko da 13 to a ciki amma alkur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar guda ashirin da biyar faɗa sai ce minhu man qasasna alayka wa minhu man lam naqasasum alayka ashe dan ba san ka ba matsala bane wani taruwa